بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 113 a littafin al'adab mufrad littafin al-imam al-bukhari kuma za mu karanta hadisi na 548 zuwa hadisi na 554 insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan jiji da kai nas'alullah al'afiya min kulli da'in menene bambanci a tsakanin girman kai da kuma ji da kai kowannensu ya zo a cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam me yake bambanta tsakanin girman kai da kuma jiji da kai a darasin da ya gabata mun yi magana akan girman kai al-imam bukhari ya taho da magana akan jiji da kai a littafin siyaru a alamin nubala a mujallar na takwas shafin 407 al-imam zahabi ya kawo bayanin wani malami da ake kiransa abu wahbin almarwasi ya ce sa'altu abdullahi bin mubarak sa'altu abdullahi bin mubarak na tambayi abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak almajirin al'imam abu hanifa ya rasu a hijira ta 181 wato shekara 258 da suka wuce almajirin al'imam abu hanifa yana cikin malamin farko kuma ya karantar da malamin al'imam bukari ya tambayi abdullahi bin mubarak ya ce masa malkiburu menene girman kai abdullahi bin mubarak ya ce an tasdariyar nasa girman kai shi ne kare na mutane wanda ya zo cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam girman kai shine watsi da gaskiya da kuma raina mutane fa sa'altuhu anil ujubi to sai dai bar tambaya game da jiji da kai me ya bambanta girman kai da ji da kai Abdullah bin Mubarak yace an tara anna indaka shay'an laysa inda gairika shine ka rika ganin kana da wani abin da wani bashi da shi wato kana jin kana da girma a cikin ranka ka rika ji a cikin ranka kai wani babba ne idan kana jin wannan tunanin a ranka kana da jiji da kai abdullahi bin mubarak sai ya ce la a'lamu fil musalli shay'an sharran min al-ujub daga cikin halaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu akai ban samu wani hali wanda sharrinsa ya fi muni akan sharri na ji da kai ba ga masu sallah kaga kenan musulmai ana samun su da wannan hali don haka idan ana neman bambanci tsakanin girman kai da jiji da kai wadda in ka duba littafai na waɗanda ke fassara larabci na farko kamar alfurukun lugawiyya na abu hilal al'askari a juzi na farko shafin 352 inna al'ujuba bi shay'i shiddatu surur bihi hatta la yu'adilahu shay'un inda sahibihi jiji da kai shine mutum ya tsananta murna yana farin ciki yana tare da wani abu wanda wani ba shi da shi falaisa ujubu min al-kibri fi shay'in akwai bambanci tsakanin su wannan fassarar ta zo a littafin kitabul kulliyat na Abdul Baqa al-Kafawi yana shafi na 18 shi girman kai mutanen banza suka ke banta da shi Allah ka tsare amma ji da kai ya shafi kowa ana samun sa ga mutanen banza akan same shi ga mutanen kirki saboda haka yasa hadarin sa yafi na girman kai wannan shi ya bambanta malamai na sunna da sauran duk wani malami a duniya domin zaka samu akwai malaman da suke ganin sun kai makura ta wajen walittaka su da kansu suna jin sun isa saboda haka ma suna iya ba mu wani aljanna in ka duba malaman kiristaniti su sukan gafarta wa mutum ma laifi ka yi laifi sai ka tafi ka samu malami saboda ka malami sai ya ce na gafarta ma kaga yana jin shi wani ne wanda har ya kai ya wakilci Allah wajen gafarta zunubin bayi to duk sa'ilin da mutum ya ji shi wani ne yana tare da ji da kai wanda shine musibar da take ga wannan siffar akwai hadisin da ƙarashin wancan hadisi da muka karanta شين حديثنا قريب يد أربعين تقوس حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم المديني عن زيد بن أسلم المدني عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله عبد الله بن عمرو حديث دمك ما كان أكن سنبايا عبد الله بن عمرو يتي يا رسول الله أمين الكبري شين ينا دك جرمان كي يكرغا وسأبوه النبي صلى الله عليه وسلم يتي a'a ba haka bane wata riwayar yace ya rasulullahi famal kibru menene girman kai kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace safakul haqqi shine wautar da gaskiya kai watsi da gaskiya da gangan ba a halin rashin sani ba wa gam wa gamsun nasi da kuma rena mutane saboda ka girman kai ya dauki waɗannan abubuwan guda biyu kai watsi da gaskiya da gangan kuma ka rena mutane الله كتريم حديثي نقبة حدثنا مصدق بن مصرحد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا إكرمة بن, بن خالد قال سمعت ابن عمر يتي ناجي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كربو حديثي daga annabi يقول yana cewa haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'azzama fi nafsihi ka lura da fasaran wannan kalma shi yasa al-Imam Bukhari ya bambanta jiji da kai da kuma girman kai Allah ka tsare mu man ta'azzama fi nafsihi wanda ke ganin shi babba ne yana da girma a cikin ransa yana tunanin yana da girma a wiktala fi mishiyatihi ko ko ya kai ga takama wajen tafiyarsa laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi kabba zai gamu da Allah a kiyama Allah yana fushi da shi Allah ka tsare saboda haka wannan ya bambanta girman kai da ji da kai hadisin yana silsilatu sahiha hadisa 543 yana sahihul jami'i sagir hadisin 657 al-imam an-nawawi ورحمه الله ينا ده لتافي المجموع شرح المهذب جزء نفر كو شرح نا 55 كتاب المجموع yace tariqatu fi nafyi al-ijab abinda ke raba mutum da hali na ji da kai shine ya sani idan ilimi ne Allah ya baka an ya alama annal ilma fadlun min Allah ta'ala ilimin da Allah ya baka falala ce tashi wa minnatun ariya kyauta ce da Allah ya baka kuma aro ne zai kafa domin da ka mutu an gama fa inna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komai Allah ya bayar bai ba da shi da'iman ba idan Allah madaukaki ya karbi wani abu nashi ne wanda ya baka ma ba kyauta bace ya baka aro ne saboda ka akwai ajalin da zai karbe shi kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fayambaki Allah yu'jaba bi shay'in lam yaqtari'u saboda ka koda kana da ilimi kada kai ji da kanka saboda ilimin ba kai ka bawa kanka ba walaysa malika Allah kuma baka mallake shi ba saboda ka zaka ga mutum da ilimi amma ƴaƴansa ba su da shi da a ce ya mallake ilimin da ya ba ma ƴaƴan shi don haka baka mallake shi ba kyauta ce ta Allah wala ala yaqini min dawamihi sannan baka da tabbacin ma abin da Allah ya baka zai dawama wa tariquhu fi nafyi al-ihtikar at-ta'addub bima addabana Allah ta'ala wato da'iman duk ni'imar da Allah ya baka ka riki ladabin da Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani saboda a suratul najm aya ta 32 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala tuzakku anfusakum kada ku yarda ku tsarkake kawunanku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sanin wa yake kiyaye shi saboda haka koda kana da ilimi baya nuna cewa kana da zakki a wajen Allah Allah shi yafi sanin wa yake kiyaye dokokinsa ilimi daban aiki daban sannan samun daraja a wajen Allah ma daban babu mutumin da ke tabbacin ilimin da yake da shi ya amfana da shi babu shi saboda haka Allah ya hana mu a cikin alkur'ani fala tuzakku anfusakum to ta ina malami yake da hujjar ya kai wata darajar da zai iya gafarta mu wani ta ina malami yake da hujjar da zai iya ba mu wani aljanna wanda shi kansa bai samu ba bai da tabbas inji Allah tabaraka wa ta'ala ta ina malami yake da hujjar ya samu tsira a kiyama babu Allah yake fala tuzakku anfusakum babu wanda aka ware kada ku yarda ku tsarkake kawunanku saboda haka za ka samu akwai wanda ma ke ganin malamin ya fi annabi muhammad allah ka tsare mu malami ya fi manzon allah daraja la haula wala quwwata illa billah allah ya ce kar mu tsarkake kawunanmu dukkan har malaman da suka gabata sai dai mu yi musu fata saboda aiki da suka yi wa musulunci mai fatan sun dace mu roƙa musu allah gafara saboda haka Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman addu'a zaka yi taima manya da suka yi hidima ga musulunci Allah ka gafarta mu wani Allah ka jikan wani Allah ka karbi aikin sa Allah ka bashi ladan hidima da yawa addinin ka illa iya amma ka ce yana aljanna baka da iko sannan a suratul hujurat aya ta 13 Allah tabaraka wa ta'ala yace inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja a wajen Allah shi ne wanda yafi kiyaye dokoki wanda a suratul najmi huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi yafi sanin wa yafi kiyaye dokoki inna akramakum indallahi atqakum mai karshen aya inna Allah alimun khabir Allah masani ne game da halayen mutane Allah mai bada labarin kowa ne saboda haka ba wanda ya san darajarsa a wajen Allah sai dai Allah kadai sai dai kai fatan in ka tashi gaban Allah ka tashi da tsarkakan zuciya kana cikin bayan Allah na kwarai wannan bayanin na al-Imam an-Nawawi ne a littafin al-Majmu yace saboda haka fa rubbama kana hadha alladhi yarahu dunahu kai da kake ganin saboda malami ne kana ganin wani yana kasa da kai sai yace babu mamaki atqa lillahi wa athaharu qalba wanda kake ganin kafin nan ba mamaki a wurin Allah ya fi ka kiyaye Allah ya fi ka tsarkaka zuciya wa akhlasu niyya ba mamaki niyyarsa ma ta fi tsarki wa azka amalan aikinsa kuma ya fi tsarkaka summa innahu la ya'lamu ma za yuhtamu lahu bihi duk ilimin da ka samu duk darajar da ka samu baka ma san ya za ka gama da duniya ba la hawla wala quwwata illa billah me yasa saboda akwai hadisin manzon Allah inna ahadakum ya'malu bi amali ahli janna manzon Allah yace gaba ɗayan ku akwai wanda za a ga yana aiki irin na yan aljanna manzon Allah bai ware kowa ba inna ahadakum ya'malu bi amali ahli janna hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab dama duk rayuwarsa a munafinci yayi da yake a zuciya ne ba wanda ya sani sai Allah saboda haka ba zai gama lafiya ba sai Allah ya toshe mar kafa na rahamarsa a lokacin mutuwa fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulu an-nar al-imam an-nawawi ce wannan Allah kadai ya barwa kansa sani saboda haka baka da ikon ji da kai saboda ibadarka saboda iliminka ko ibadarka ka rika ji kai wane ne mazan Allah ya ce duk me wannan zai gamu da Allah yana fushi da shi wanda shine hadisin da yake bambanta al-ujub wal kibr ibn al-qayyim al-jawziya a littafin kitab al-fawaid shafi da 153 yace fala shay'a afsadu lil a'mali min al-ujub wa ru'yati an-nafs babu abin da yafi bata aikin musulmi kamar ji da kai babu shi babu wani hali wanda nan da nan yake bata aikin mutum kamar mutum ya rika jin shi wane ne ru'yatun nafsi yana ganin ransa yana da daraja fa iza arada Allahu bi abdihi khairan ashhadahu minnatahu wa tawfiqahu wa i'anatahu lahu idan ilimi ka samu idan dacewa da wata ibada ka samu idan Allah ya nufe ka da alkhairi to za ka rika rena wannan aikin baka ganin yayi duk abin da kai kana ganin bai isa ba to da alama kana dacewa da rahamar Allah kenan fi kulli ma yaqulu huwa yaf'alu duk abin da mutum zai faɗa da duk abin da mutum ya aikata fala ya ajabu bihi baya ji da kai baya alfahari da wannan aikin baya jin shi wani ne sun ma ashadahu taqsirahu fihi wa annahu la yarda li rabbih bihi da'iman idan mutum ya dace da rahamar Allah komai kyan aikinsa gani yake aikin bai kai ba aikin bai yi tsafta ba saboda haka dagewa yake yana gyara aikin har zuwa mutuwar shi fa tuba ilaihi minhu wa yastaghfiruhu saboda haka mutum zai rika tuba ga Allah sallah ce kayi duk inda kaga tana da kyau sai ka rika tunanin kai sallan nan akwai inda na gaza saboda haka sai kai ta roƙon Allah Allah ka gafarta min abin da na gaza a sallah ka bani ladan wanda na dace wa yastahi an yatluba alaihi ajra ko da karantarwa mutum yake saboda Allah yakan ji kunyar Allah ya ce ina buƙatar ku rika biya na in ji ibnul qayyim jawziya yakan ji kunyar Allah saboda yana ganin aikin nasa bai ma kai a ce an biya shi ba wa idza lam yushhiduhu zalika wa gayyabahu anhu fara'an nafahu fil amal amma da zaran tabewa na tare da mutum zaka ga yana alfahari da aikinsa mu ne malamai mu ne kaza mu ke da damar mu yi kaza duk sa'ilin da mutum yake cika baki da ibada wannan mutum yayi nisa daga Allah wa ra'ahu bi ainil kamali wa riba saboda haka mutum zai rika ganin kansa ai yana da kamala ai ya samu yardan Allah lam yaqa zalika al'amal minhu mawqi' al-qabul wa riba wal mahabba ibn al-qayyim jawziya yace wannan aikin da duk yayi bai samun karbuwa wajen Allah bai samu yardan Allah bai samu soyayyar Allah a dalilin aiki fal arifu ya'malu al-amala liwajhi mushahidan لوجه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه معتذرا منه إليه مستحيا منه shi idan mutum ya san Allah in dai mutum ya san girman Allah to da'iman aikinsa yana rena shi kuma yana ta fatan ya samu dacewa da rahamar Allah saboda haka yana kokarin gyara yana kunyar Allah islam yuwaffihi haqqahu saboda yana ganin bai cika haƙƙinsa ba والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه amma jahili shine wanda zai rika aiki bisa ga sha'awar ransa naziran fihi ila nafsihi yana ganin shi kansa ya samu wata daraja ya munnu bihi ala ala rabbihi saboda haka ya zan tamfar gori yake ga Allah tabaraka ta'ala wanda in ka dubi alqur'ani duk inda ka duba cikin alqur'ani babu inda dan adam yake da hujjar ya cimma dacewa da kamala babu babu inda Allah ya tabbatar mana ga alamar da ka dace da kamala la a ƙarshen suratul qasas aya ta 83 Allah tabaraka wa ta'ala yace tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wancan gida na lahira inji Allah subhanahu wa ta'ala muna sanya rabon gida na lahira ga waɗanda ba su neman girma a duniya duk mai neman ɗaukaka ta aikinsa ta ibadarsa bai samun aljanna in ji Allah wannan aya ce ta alkur'ani ko tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada duk mai son ɗaukaka ta aikinsa a duniya to ba shi ba aljanna in dai aikin ibada ne wal aqibatu lil muttaqin saboda haka ƙarshe na ƙwarai yana ga masu kiyayewa Allah yana mana magana akan attaqwa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa inna akramakum indallahi atqakum wal aqibatu lil muttaqin da'ima Allah yana gwada mana cewa lahira fa ta masu kiyaye dokokin Allah ne ba mutumin da yake cika baki ba a littafin miftahu daris sa'ada yana juzi na farko shafin 297 ibn qayyim al-jawziya yace inna allaha subhanahu idza arada bi 'abdihi khairan ansahu ru'yata ta'atihi wa raf'iha min qalbihi wa lisanihi idan Allah yana nufin bawa da alkhairi to sai ya sa bawa ya rika watsi da duk abin da yi baya ganin yayi shi ya rika ganin bai kai ba ta harshensa ta zuciyarsa harshenka baka yabon kanka ka rika ganin ni wani ne mutum da yawa da ba a kira shi shek ba ko ba a kira shi doktor ba ransa yana baci doktor wane ya ce wane an kira sunan turatta ta ce haba kamar ni doktor kamar ni shek ibn qayyim jawziya ya ce idan mutum Allah ya yi nufin alkhairi gare shi to da harshensa da aikinsa gaba ɗaya yana watsi da duk abin da ya aikata yana ganin bai kai ba yana ganin bai isa ba fa iza tuliya bi zambin ja'ala ja'alahu nasba aynai saboda haka idan akwai wani laifi da yayi yana sa laifin na a daidai gabansa wanda sai fa'atahu duk ibada da yana manta ta ya'ani wa ja'ala hammahu kullahu bi zambihi saboda haka damuwarsa tana ga wannan laifin fala yazalu zambuhu amamuhu in qama aw qa'ada saboda haka wannan laifi kawai yake dubawa zama ya yi tsayuwa ya yi laifin yake duba augada auraha da safe da yamma laifin yake duba baya duba me yayi na kwarai yana duba me yayi na laifi ga Allah saboda baka san laifin da Allah zai kama ka da shi ba fa yakunu hadha ainur rahma fi haqqihi saboda haka wannan laifin sai ya zama rahama ce ma ga wannan bawa rahama ce ga wannan bawa ibnu qayyim al-jawziya yayi irin waɗannan maganganu a littafansa da yawa haka ya faɗa a littafin madarij salikin yana juzi na farko shafin 521 ya bada misali da ibnu taymiya ya bada misali malamin sa ibnu qayyim jawziya yayi karatu wurin sa yace wa laqad shahadtu min shaykh al-islam ibnu taymiya qaddasa Allahu ruhahu min dalika amran lam ushahidhu min ghairihi naga abin mamaki wajen malami na abin mamakin da ban taba ganin sa wajen wani malami ba yace kana yaqulu kaseeran sau da yawa idan yana zaune ibnu taymiya idan ana karatu yakan ce mali shay'un wala minni shay'un wala fiya shay'un ni ba kowa bane babu ma komi da aka taba samu wuri na kuma ban taba yin komai ba don addinin Allah kaga duk abin da ya aikata ma yare na wa kana idza usniya fi wajhihi idan aka yabi malan a gabansa sai malan ya ce wallahi na rantse muku da Allah inni al'ana ujaddidu islami a yanzu haka nake jaddada musulunta ta ban yadda ma na tabbata musulmi ba tukun yakan ce kullu yace ujaddidu islami kulla waqtin a kowane lokaci ina jaddada musulunta ta saboda ba sani ba ko na bata wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan na dubi baya sai na ga musulunta tawa har yanzu dai ban yi mai kyau ba idan ma an yabe shi kenan yake faɗin wannan saboda haka yasa al-Imam zahabi a littafin Siyaru A'lam Nubala mujallal goma shafi na 42 al-Imam zahabi yace faman talaba al-ilma lil amali kasarahu al-ilm idan mutum ya nemi ilimi saboda yayi aiki da ilimin to ilimin yana karya zuciyarsa zai dauki kansa ba kowa bane wa baka ala nafsihi ya rika kuka wa man talaba al-ilma lil madaris amma wanda ya nemi ilimi saboda ya karantar da mutane a samu darasi wal ifta'i saboda ya dinga bada fatawa ga mutane wal fakhri saboda ya alfahari ni ne shek wani wal riya saboda nuna wa mutane aiki yace ta hamaka waktala wannan zaka ga yana ji da kansa yana takama wasdara bin nas yana rena mutane wa ahlakahu al-ujub yace wannan malamin ji da kai ya riga ya halaka shi saboda haka sai karasa maganarsa da ayar alqur'ani qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah tabaraka wa ta'ala ya tattaro halayen mu gaba daya wanda ya tsarkake ransa to ya tsira kaga ba a ware jahili da malami ba kowaye wanda ya tsarkake ransa to ya tsira kuma wanda ya daudantar da ransa to wannan ya tabi ya halaka Allah ka tsare mu Abdullah bin Umar Anas bin Malik Abu Huraira akwai sahabbai da yawa da suka ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam misali Abdullah bin Umar yace manzon Allah ya ce ammal muhlikatu abubuwa da suke hallaka musulmi ya kirga su fa shakkun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsi manzon Allah ya kirga abubuwa guda uku yace waɗannan suna hallaka mutum babu makawa da mako da bin son rai sannan kuma da ji da kai ta wajen ibada akwai hadisin Abdullah bin Abbas shi ma ya rawaito haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muhlikatu salasun إيجاب المرء بنفسه والشق مطاع وهوى متبع وهو حسن حديث هنا صحيح الترغيب حديث هنا تريد كده همسنة بشدة سنة حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يتي أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء kaga hadisin ya zo ta riwayoyin sahabbai da yawa manzon Allah ya tabbatar duk mai ji da kansa ya halaka kanshi shi yasa al-Imam Zahabi ya ce duk malamin da zai nemi ilimi saboda waɗannan abubuwan da ya kirga ya sanya kansa cikin halakakku cikin bayanin manzon Allah da yawa mutum yakan yi karatu ne saboda ya samu majalisi ya dinga karantarwa yana ganin ya zama wani wani yana ilim yana neman ilimi ne saboda ya zama mai ba da fatawa wani saboda a rika kiransa doctor ko sheik ko professor wanda shine al-Imam Zahabi ya kirga su gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara bayanin sa yace ijabul mar'i bi nafsihi mutun yaji ya rika alfahari ya rika ji da kansa akan wata ni'imar da Allah madaukake ya bashi wannan halaka ce gare shi hadisin yana sahihu targhib hadisin 453 hadisin 356 silsilatu sahiha hadisin 1802 صحيح الجامع الصغير حديث ندبو أكدا أربعين دبيار الاتاف مجموع فتاوى مجلد نفس شاهد الشافعي عند رجل التمانين ددا ابن تيمية يتي وكذلك حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا عن أبي أمية الشعباني قال أبو أمية الشعباني wani tabi'i ne ya tambayi sahabin manzon Allah ada kiransa Abu Sa'labatul Khushani yace masa kaifa tasna'u bi hadhihi al-aya yana tambayar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam game da wata aya ta alqur'ani aya ta 105 ta suratul ma'ida yace ma wani sahabi me fassarar wannan aya sai yace masa ayatu aya wace aya kenan قلت سنتي قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce, Ya waɗanda suka yi imani kowa ya yi ta kansa, in ji Allah tabaraka wa ta'ala, alaikum an kowa ya ji da kansa, la ya durrukum man dalla idan tadaitu, wanda ya bata batarsa ba za ta cutar da ku ba idan ku kun bi imani karka damu da wani ya bata in ji Allah ka mai da hankali mai ranka kai kanka ka kula da kanka la yadurrukum man dalla idza tadaitu idan kun bi shiriya wanda ya bace batarsa ba ta cutar da ku a kiyama saboda a kiyama Allah bai kama uba da laifin da ko a kama da da laifin uba la kowa ta kansa yake to yaya fassarar wannan aya kenan sai ce amma wallahi laqad sa'altu anha khabira in ji Abu Sa'labat al-Khushani na rantse da Allah ni ma nayi tambaya na tambayi masani waye masani wa za ka kira shi masani a cikin mutane gaba ɗaya shine manzon Allah yace na tambayi masani saboda shine Allah ya bamu alqur'ani ya kawo kaga babu wanda ya fi sanin alqur'ani fiye da shi da yazo da shi sa'altu anha rasulullah yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya ta suratul ma'ida ya rasulullah Allah madaukake ya ce ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum ya ku wadanda suka yi imani ku ji da rayukanku ku ji da kawunanku kar ku damu da wasu in ji Allah tabaraka ta'ala sai na tambaya ce ya rasulullah wannan yana nuna kenan kowa ya ji da kansa mu rabu da jama'a kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal ba haka bane i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar ku rika yin umarni a yi abu mai kyau ku rika hana aikata abubuwa marasa kyau amma ana nan tafi akwai lokaci yana zuwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza ra'aita shuhan muta'a ranar da kaga mutane sun koma ga mako saboda ka an yi watsi da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na sadaka na taimakon addini na zakka da sauransu mutane damuwarsu kawai bukatunsu idan an kai irin wannan zamani wa hawan muttaba'an ya zama an kawo zamanin da mutane suna bin son rayukansu babu ruwansu da mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce babu ruwansu mai rayukansu suke so kawai wa ijabu kulli zi ra'ayin bi ra'ayi idan an kai lokacin da mutane ke cika baki da ayyukansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alayka bi khassati nafsika to idan wannan zamani ya zo ka ji da kanka ka bar kowa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi in ma ba mu shiga zamanin ba mun fara isowa saboda zamani ne da mutane ba su damu da mai Allah ya mai manzon Allah ya ce ba menene ran mutum yake so shine abinda wannan zamani ya kunsa saboda rayuwar bature kenan saboda shi bature gani yake duniya an yi ta ne saboda ayi walwala a shakata saboda ka duk abin da ranka yake so kai in ka lura da yanayin zamanin nan kamar yadda manzon Allah ya faɗa musulmai kokari suke su yi koyi da ahlul kitab saboda ka duk abin da kafiri yayi musulmi na kokarin ya aikata amma abin da manzon Allah ya faɗa ce a ku daina wannan ba a yadda ba kaga an koma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hawan mutaba'an son rai kawai ake bi abinda rai yake so shine mutum yake bi abinda Allah da manzon suka faɗa ba shi ake bi ba saboda haka da Ibn Taymiyyah ya kawo wannan hadisi sai ya ce fa idza qawiya ahlul fujur idan zamani ya taho har mutanen banza suka yi ƙarfi hatta la yabqa lahum isqa'un illa birri ya kai ga saboda lalacewar tarbiyya mutanen banza ba su sauraron umarni na Allah da manzonsa bal yu'zuna nahiya li galabati shuhi wal hawa wal ujub idan ma kai wa'azin cutar da kai za a yi sai yace idan an kawo ga irin wannan zamani saqata ta'abiru bil lisani fi hadhihi al hal wa baqiya bil qalbi idan an kai ga irin wannan zamani to wa'azi ma wajibcin sa ya fadi da harshe ya koma a zuciya saboda haka sai dai mutum ya kyamaci abu a zuciyarsa ya yi kokarin tsare imaninsa wallahi jama'a riya ta fi sauki akan jiji da kai riya ta fi sauki li'annahu halaku haqqan saboda halaka haqqan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ji da kai halaka ce tsantsa akwai hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law lam takunu tuznibuna in ba dan ma kuna laifi din ba in ba dan ma kuna aikata zunubi ba khashitu alaikum ma huwa akbaru min zalika ina jin tsoron abin da ya fi wannan girma abin da ya fi zunubi girma da a ce ba kwa zunubi gaba ɗaya ya zamanto musulmai gaba ɗaya ba su sabon Allah manzo Allah ya ce to zan ji tsoron za ku aikata abin da ya fi zunubin girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ujuba shine ji da kai yanzu kun zama masu tsananin ibada masu tsananin tsoron Allah da zaran wannan tunani ya shigo to halaka ta zo hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 658 asali da riya da ji da kai yan uwan juna ne wanda malamai haka nan suke bagana da mai riya da mai ji da kai to suna tarayya da ya zo cikin hilayatul auliya bayanin hatim bin unwan al-asam wanda yana cikin malamai da suka yi zamani a karni na uku daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam malamin yana cewa a littafin hilyatul awliya abu nu'aym ya kawo tarihinsa yana mujallar da takwas shafi na 76 malamin ya ce la adri ayyuhuma ashaddu ala nasi shin tsakanin riya da ji da kai wanne ne hadarin sa yafi tsanani ittika al-ujubi aw riya mutum yayi kokarin kare kansa daga ji da kai koko ya kare kansa daga sharrin riya wanne yafi wahala sai ba da amsa ya ce al'ujubu dakhilun fika shi ji da kai yana koye yana cikinka ne saboda abu ne wanda ke zuciyarka yana koye war riya'u yadkhulu alayka amma ita riyafa tana waje da kai saboda haka sai yace al'ujubu ashaddu alayka min riya jiji da kai ya fi tsanani akan ka fiye da riya dalili sai yace misluhuma an ya kuna ma'aka filbaiti kalbun aqur aka samu mahaukatan karnuka guda biyu wannan karen mahaukaci ne ka buɗe ƙofar ɗakin ka gashi na a tsakar gida wa kalbun akhar kharijal baiti ɗaya mahaukacin karen yana yana bayan gida saboda haka bai shigo gidan ba wannan karen yana cikin gida wancan karen yana baya sai ya ce fa ayyuhuma ashaddu alayka alladhi ma'aka aw al-kharij wanne ya fi tsanani wanda ke tsakiyar gida ko wanda bai riga ya shigo gidan ba saboda aka yi ba mu misali da cewar jiji da kai haɗarinsa ya fi nariya saboda shi wannan yana cikin ranka kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san me yake ran bawa Allah ka tsare mu ibn al-qayyim al-juziyya a littafin al-jawab al-kafi shafin 187 yace wa idza aratta an ta'rifa zalika idan kana so ka gane hadarin jiji da kai ka dubi hadisin al-Imam Muslim hadisin da Jundub bin Abdullah al-Bajali ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce kala rajulin ya bada labari wasu mutane guda biyu daya yace wallahi la yaghfiru Allah li fulan yace wallahi Allah ba zai gafarta ma wani ba saboda wancan yana laifi yayi masa wa'azi ya daina bai bari ba shi kuma baya aikata zunubin yana kokarin riko da addini ɗayan mai laifi ne shi kuma baya laifi ransa ya baci sai ce kai wallahi Allah bai gafarta maka shine sai Allah ya ce man zalladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan waye wannan wanda yake rantsuwa da ni akan bazan gafarta mu wani ba me yasa yake ganin Allah ba zai gafarta mishi ba saboda ya ga girman zunubin yayi yayi da shi ya bar laifi ya ki bari ya yi masa nasiha ya mar wa'az ya gaji hakurinsa ya gari saboda haka sai ce kai dai wallahi Allah bai gafarta maka saboda shi mai riko da addini ne saboda haka yana kyamar aikata zunubi wancan kuwa ya ki barin zunubi kaga ya faɗa ne saboda kishin addini sai ce Allah bai gafarta mawa ne sai Allah ya ce to qad gafartu lahu shi din na gafarta mishi wa ahabbtu amalaka kai kuma na bata aikinka karji da kai nashi na cewar mai ibada ne mai riko da addini ne ya sa aikinsa ya baci shi wancan fasiki kuma Allah ya gafarta mishi don haka yasa ibnu qayyim jawziya ya ce ka dubi wannan misalin ya isa ka gane hadarin jiji da kai ga musulmi hadisin yana sahih jami'i sagir hadisin na 4455 yace fa hazal abidu alladhi qad abada Allah ma sha'a an ya'badahu kaga wannan ya ya abudahu ya bauta ma Allah tsawon lokaci yana ta ibada ya tsare imaninsa ya yi ƙoƙari yana riko da addini amma ahbatat hadhihi al-kalimatu al-wahida amalahu kullahu wannan kalmar guda ɗaya ta bata masa aiki gaba ɗayan shi saboda haka yasa dole ne musulmi idan ya yi riko da addini ya kuma yi ƙoƙarin tsarkake zuciyarsa ya rika ji ya daina jin cewa shi wani ne saboda wannan aikin da yake don baka san ko ba a karba ba baka da tabbas duk abin da kake komai kyansa baka iya tabbacin cewa baka da tabbacin cewa ka samu karbuwa a wajen Allah al-Imam al-Ghazali a littafin Ihya Ulumuddin mujallal 3528 yace wa inna ma sara hijaban duna al-janna li'annahu yahulu bayna al-'abdi wa bayna akhlaqi al-mu'minina kullaha wa tilka al-akhlaqu hiya abwab al-janna abin da ya sa mutumin da ke da ji da kai ba zai shiga aljanna ba saboda waɗannan halaye su suke buɗe wa mutum ƙofar aljanna wal kibru wa izzatun nafsi yughliqu tilka al abwab kullaha idan mutum yana da girman kai idan mutum yana da ji da kai to yana kulle kofar aljanna ne baya budewa saboda kai sa aljanna ga mai girman kai aljanna ga mai ji da kansa ba su samuwa Allah ka tsare mu to amma duk da haka wannan baya hana mutum ya yi farin ciki saboda ya aikata wani abu mai kyau mu bambanta tsakanin ji da kai da kuma murna saboda kayi wani abu mai kyau misali mutum ne yana gina makarantu da dukiyarsa duk sa'ilin da ya gina makaranta sai ya ji daɗi ya yi ma Allah hidima mutum da yake wa'azi yana ƙoƙari ya isar da saƙon Allah da manzonsa ga al'umma duk sa'ilin da ya yi wa'azin nan sai ya rika jin daɗi ya yi ma Allah hidima a rayuwarsa ko da ta minti ɗaya ne mutum ne ya zamanto yana da mulki amma da mulkin nasa sai ya yi amfani wajen taimakon addinin Allah duk sa'ilin da yayi wannan taimakon sai ya rika jin daɗi a ransa jin daɗi a ranka wannan ba ji da kai bane ka ji daɗi a ranka saboda ka aikata wani abu mai kyau ba laifi bane akwai ayoyin alqur'ani da suke ishara ga haka misali suratu yunus ayata 58 Allah tabaraka wa ta'ala yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ya zama to akwai wata rahama ta Allah gare ka akwai wata falala ta Allah da ya maka sai ya zama to kana farin ciki wannan umarni ne na Allah kama yi farin ciki idan Allah ya nufe ka da zama musulmi duk sa'ilin da ka tuna kai musulmi ne sai ka ji daɗi a ranka wannan ba ji da kai bane akwai bambanci tsakanin su ibnu al-qayyim jawziya yace haza farahun mahmudun gairu mazmum kai murna saboda kana aikata wani abu mai kyau wannan abu ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya umarni da shi saboda haka abu ne wanda ake so yani sha'ani na addinin musulunci da abin da ya shafi imani wanda rahama ce ta Allah a samu kana aiki da umarninsa da kuma na manzon shi saboda haka wannan ba a cewa mutum yana ci yana ji da kai saboda yana da wannan akwai hadisin Abu Umama al-Bahili wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'ala rasulullah wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullah mutum ne ya aikata wani abu sai ya dinga jin daɗi ko shin wannan yana da aibu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la idza sarratka hasanatuka duk sa'ilin da wani abu mai kyau da kai sai ka ji daɗi wa sa'atka sayyi'atuka wani abu da kai mara kyau in ka tuna ranka ya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa anta mu'min kai mai imani ne saboda ka tunanin abu mai kyau da kake yi ka rika jin daɗi a ranka wannan ba ji da kai bane abin da ya bambanta jiji da kai da kuma farin ciki da aiki na alkhairi ko kuma da'a al'ajubu yurisu tawakul wa takasul idan mutum yana da ji da kai to yakan dogara da aikin da yayi saboda haka ba zai ci gaba da aikatawa ba amma idan mutum yana farin ciki da wata ni'ima da Allah ya bashi ƙara dagewa yake kamar misali duk sa'ilin da ka tuna ka gina makaranta sai ka ji daɗi jin daɗin da kake ba ji da kai bane saboda haka yasa bai hana ka ci gaba da gina makarantu da masallatai din amma idan ji da kai ne fa idan ji da kai ne zaka daina sai ka rika ganin ai mu muka yi kaza mu muka yi kaza ai tuni mun samu girma wajen Allah ka riga ka tabbatar ma kanka ka samu kamala tabbatar ma kai mutum ya samu tsira shi ake nufi da ji da kai wanda ya zo cikin siyar alamin nubala na al-imamu zahabi juz'i na 21 shafi na 449 ya kawo tarihin wani malami da ake kiransa al-hafiz abdul gani abdul wahid al-maqdisi wanda ya rubuta littafin umdatul ahkam wanda ya rubuta littafin umdatul ahkam ya rasu a hijira ta 600 shekararsa 839 rabuwansa ta duniya yau mai littafin umdatul ahkam masanin hadisi ne na iyaka Allah ya masa rahama wata rana wani ya masa tambaya wanda al-imam wato al-imam zahabi ya bada labari a cikin littafin siyaru alamin nubala yace innal hafiza su'ila malam akwai wani abu da kake wanda ba mu taba ganin wasu na yi ba la taqra min ghairi kitabin me yasa ba ka yin wa'azi sai ka rubuta gashi a gabanka kana karantawa ba za ka yi da ka ba kamar ilimin hadisi kamar haddan alqur'ani me yasa ba za ka yi wa'azinka da ka ba sai abdulgani al-maqdisi ya ce a khaful ujuba ina tsoron ji da kai shi yasa na fi son rubuta in karanta amma idan in nazo ina wa mutane da ka to karshe wani lokaci shedan zai shiga raina ya ce ahaba waye kai ka haddan alqur'ani waye kai ka sanin hadisan manzon Allah wanda ba ruwan kama da takarda da ka kake da zaran tunanin ya shiga ranka aikinka ya baci saboda haka yasa ya ce sai sai in rubuta ko da kul huwa ne na santa da ka amma sai in rubuta dan dai in kunyata shedan عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما استكبر من أكل معه خادمه wanda mai masa hidima ya ci abinci tare da shi to bayi da girman kai wa rakibal himar bil aswaq kuma ya hau jaki a kasuwanni ya hau jaki a wurin da jama'a suke iya ganin sa bai raina kansa ba a ce ya hau jaki wa ataqalla shata fa halabaha kuma ya daure akuya ita kalla shata yayi ma akuya da baibayi fahalbaha sai ya taci madaranta hadisin yana da kyau isnadinsa kamar yadda zo a silsilatu sahiha hadisin 2218 wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo mana shi saboda ya mana ishara annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu mu nisanci duk abin da zai iya ba mu siffa na ji da kai duk abin da zai iya baka siffar ji da kai ka nisance shi kamar misali da muka bada da Abdulgani bin Abdulwahid al-Maqdisi mai littafin Umdatul Ahkam idan mutum zai yi wa'azi da ka to zai iya samun ji da kai saboda haka sai ya nisance sai yake rubuta wa'azinsa saboda aiki da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idan zaka iya cin abinci da mai maka hidima kaga ai yana maka hidima don haka bai kamata a ce kun zauna kun ci abinci tare ba amma sai ka ce wa na zo mu ci abinci tare kaga ka nisanci abin da zai iya sanya ma tunani na ji da kai sannan ya zama ka iya hawa jaki a kasuwa ba ka iya hawa karamar mota ba babbar mota mai tsada ba kaga duk kana raba kanka ne da wannan hali yadda shedan bari samu kafa isa gare ka ba saboda ai shedan yana iya sama tunani kamar kai ne dukiya ko mai mukami kamar kaza a samu kana hawa irin wannan mota shedan zai iya sama wannan tunani saboda haka zaka ga idan ma aka ce motarka ta lalace ba za ka iya hawa wancan ba saboda ai kaskanci ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan za ka iya hawa jaki a kasuwanni to kana kana da alamar nisantar girman kai da ji da kai kamar yanzu ne a ganka akan babur kana tafiya ko akan keke ga kanan yaya alhaji muna da motsa jiki ne to akwai hikima saba ma kanka da duk abin da zai raba ka da siffa na ji da kai alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da mutumin da zai daure akuya yayi tatsan nononta saboda ya sha ba ma saniya ba akuya wannan misali ne gare mu na cewar wato mu rika kokarin nisantar duk wani abin da zai iya kawo mana siffa na girman kai da kuma ji da kai saboda duk mutumin da suke tare da shi ba shi ba rahamar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare mu حدثنا موسى بن بحر المروزي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا صالح بياء الأقيسة عن جدته إذا كنت بياء الأقيسة wato wanda ke sai da buhuna wannan kamar inkiya ce ta wannan malami shi yasa aka ce hadisin bai inganta ba saboda ba a san shi ba a tarihi masana hadisi sun yi kokarin sanin wani malami ne wannan salihu bayya'ul akisa da kuma kakarsa da ya karbo hadisin wurinta babu bayani game da su wannan dalilin yasa aka ce wannan hadisin bai inganta ba to shi wannan malamin ya ce kakansa qalat ta ba shi labari tana cewa ra'aitu aliyan radiyallahu an na ga sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda ishtara tamran sayyiduna ali ya sai dabino a kasuwa a wata riwayar aka ce lahman ya sai nama hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban bi dirhamin wato da sulan dirhami guda daya sulan azurfa fahamalahu fil milhafatihi sai sayyiduna ali ya dauki wannan dabinon a mayafinsa mayafi shine al milhafa as-sawdu alladhi yultahafu bihi tufafi da mutum yake yafawa ya rufe jikinsa sayyiduna ali ya sai dabino saboda haka sai ya dauki wannan dabino a jikin mayafinsa ya kudunduna ya rike fakultu lahu sai na ce masa auqala lahu rajulun ita kakan wannan salihu din take bada labari ko kuma wani mutum ne yace masa sayyiduna ali bin abi talib ahmilu anka ya amiral mu'minin wanda ya nuna cewar lokacin yana halifa kenan shi yasa ake kiransa ya amiral mu'minin saboda in ba yana halifa ba za a kira shi da wannan lakabi ba an fara ga sayyidina Umar bin Khattab sannan sayyidina Usman sannan sayyidina Ali bin Abi Talib wato lokacin sayyidina Ali yana halifanci yana shugaba ya je kasuwa ya sai dabino ya kudunduna dabinon a mayafinsa wani mutum ya ce barin ɗauka maka ya kai shugaba kala sai ya ce la a'a abul iyali a haƙƙo an ya hamila baban iyali shi ya fi cancanta ya ɗauka ma iyali abincinsu sai na alifar wannan kalma hadisin yana da rauni amma akwai hadisin abu huraira wanda ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa sahibu shay'i a haqqu bi hamli mai abu ne ya fi cancanta ya dauki abinsa wanda wannan hadisin ba gaba ɗaya mawdu'un wato kirkira ce bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana silsilatu ba'ifa hadisin 89 amma al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni dan ya nuna mana cewa magabata suna son su yi aiki da kansu saboda raba kawunansu da girman kai da kuma ji da kai maimakon a ce kana da mai maka aiki wanda ba laifi ba ne mun karanta halayen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida manzo Allah idan yana cikin gida akwai abubuwan da iyalai za su amma duk da haka yana yi da kawunansa da kansa maimakon ya sa iyalansa su aikata mishi to wannan yana daga cikin misalin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam حدثنا عمر بن حفص النخعي قال حدثنا أبي Umar bin Hafsin ya ce babansa ya ba su labari shine Hafsu bin Giyasi. Kala haddasana al'amash sunansa Suleiman bin Mihran, kala haddasana Abu Ishaq as-Sabi'i an abi muslimin al'agarri bin Abdullahi al-Madini haddasahu ya ba shi labari an abi sa'idin al-Khudri wa abi Huraira. Wannan hadisin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu da Abu Sa'idin al-Khudri da kuma Abu Huraira. suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala al izzu izarahu buwaya kwarjalan Allah tabaraka wa ta'ala wal kibriya uridauhu girma mayafin Allah tabaraka wa ta'ala ne wannan hadisin ya zo da huzza daban-daban kamar yadda ya zo a sahih muslim ya zo yana kitabul birri babu tahrimil kibri yana magana akan girman kai al-Imam Muslim yayi babi akai ya kawo hadisi na 2620 ya kawo hadisin nan da al-Imam Bukhari ya kawo a littafin al-Adab al-Mufrad Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-isu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu kamar yadda ya zo cikin al-Adab al-Mufrad al'izzu izaru buwaya wato farjale ne ga Allah tabaraka wa ta'ala girma mayafi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukake ya ce faman na za'ani bi shay'in minhuma duk wanda yayi jayayya da ni da wani abu daga cikin biyun nan azabtuhu sai namar azaba kaga buwaya ta Allah ce girma na Allah ne duk wanda ya ce yana da buwaya ko wanda ya nuna yana da girma koma bayan Allah to Allah ya mar azaba Allah ya alkawari akai a riwaya ta al-Imam Muslim fa man yunazi'uni azabtuhu duk wanda ya min jayayya akan abubuwa biyu din nan to sai na mar azaba kuma hadisin yana sunan Abi Dawud da kuma sunan Ibn Majah da al-Musnad al-Imam Ahmad wannan hadisin ya zo da lafazin al-Hadisul Qudusi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alkibriya uridai girma mayafi na ne wal azamatu izari buwaya shine al azama shine al izu kasaita kwarjale ne gare ni faman na za'ani wahidan minhuma kafafuhu finnar duk wanda ya jayayya da ni da ɗaya daga cikin biyun nan to sai na jefa shi a wuta da girma da kasaita saboda haka waɗannan siffofin ba su dace ga musulmi ba wannan ya zo a cikin alhadisul qudusi ya zo kuma da wani lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wata'ala ya ce al-kibriya uridai girma mayafi na ne faman na za'ani ridai qasamtuhu duk wanda yayi jayayya da ni akan mayafi na to sai na karya shi saboda haka yasa duk mutumin da ya nuna shi wane ne a duniya ba zai mutu ba sai Allah ya nuna ba wani bane duk wanda ya nuna kasaita da girma da buwaya da karfafa da ɗaukaka da ƙarfi ta wajen mulki ka sa ido ka gani kafin ya mutu sai ya zama abin kunya Allah ya alkawari sai ya karya duk mutumin da ya ja da shi ta wajen girma da kasaita a wata riwayar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman na za'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali duk wanda ya jayayya da ni da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu to sai na jefa shi a wutar jahannama kuma ban damu ba saboda haka yasa daga duniya zuwa kiyama mutumin da ke ji da kai baya kai labari duk mai ji da kansa a duniya sai Allah ya kunyata shi kafin a je lahira saboda haka yasa littafin mirqatul mafatih malamin yace wal ma'ana annahuma muhtassan bi me yasa akai misali da kwarjale da mayafi kwarjale mutanen da suna amfani da mayafai guda biyu mayafi ɗaya a ɗaura a mara na biyu a yafa to mayafin da aka ɗaura shi ake kiransa al'izar wanda aka yafa shi ake kiransa arrida'u sai Allah ya ba da misali da waɗannan abubuwa guda biyu ɗin misalinsu shi ne yanda kake sanye da tufafi a jikinka a yanzu babu wanda zai zo ya kama ya fisga ya ce cire ka bani a yanzu haka kana sanye da riga da wando sai wani ya zo ya ce cire ka bani ya matsa akan sai dai ka cire ka bashi ai kaga ba za ka yadda ba shine Allah ya ba mu misali da mayafi da kuma kwarjale shine tufafin waɗancan mutane a zamanin da Allah tabaraka wata'ala ya ce kamar yadda babu mai jayayya da ku akan tufafin ku to haka ne ma babu mai jayayya da ni akan siffofin nan guda biyu da girma da kasaita duk wanda ya ja da ni to a duniya zan karya shi sannan kuma a lahira wato zai shiga azabar Allah tabaraka wata'ala Allah ka tare mu حديثي نقبة حدثنا علي بن حج هجر المروزي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني أبو رواها يزيد بن أيهم يزيد بن أيهم عن, عن الهيثم بن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير yace na ji annu'man bin bashir annu'man bin bashir sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ya ji wannan sahabi ya ku alal minbar yana faɗin magana akan minbari yana huduba kala wannan sahabi yace inna lishaytani masaliya lallai shaytan yana da tarku idan aka ce almislatu wanda shine al-mufradul masaliya sharakun yunsabu lisayd lit-tayri wa ghayriha kalmar ta zo a lisanul arab a mujallar na takwas shafi na 278 mai ake nufi da al-mislatu shine tarko tarko na raga wanda ake amfani da shi a kama tsuntu wannan tarko shi ake kira al-mislatu wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan yana da tarko na raga irin na kama tsuntsaye yace wa fuhuhan kuma yana da tarku wato na ice kina yake kira al-fakhu al-misyada allati sad biha min al-khashab idan tarko an yi shi da katako ko da karfe to wannan tarko ana kiran shi al-fakhu amma idan tarko an yi shi ne da raga kaga saboda kama tsuntsaye kawai ana kiran shi al-mislatu to wannan sahabi an-nu'man bin bashir yace shedan yana da tarko iri biyu yana da tarko irin wanda ake kama tsuntsaye yana da tarko irin wanda ake kama dabbobi wato shedan yana da tarko da yawa daban-daban saboda ka sai ya ce wa inna masaliya shaitan tarko na raga na shedan wa fukuhahu da kuma tarko wato na katako na shedan ko na karfe kamar yadda zuwa tajul arus na imamu zubaidi yana mujallar na hudu shafin 297 menene tarkon shedan sai ya ce albaturu bi an'umillah ya zamanto mutum yana takama da ni'imomin Allah tabaraka wata'ala wal fakhru bi ata'illah yana alfahari da kyautar da Allah ya bashi wanda yake wanda ya alfahari da ilimi yayi alfahari da kyautar Allah wanda ya zamanto yana takama da dukiya yana takama da ni'imar Allah duk tarko ne na shi'an saboda haka sai ya ce wal kibriya ala ibadillahi da kuma girman kai ga bayin Allah wattiba'ul hawa fi ghairi zatillah da kuma bin son rai wanda bai shafi addinin Allah tabaraka wa ta'ala ba bin son rai wanda bai shafi zatin Allah ba wato duk abin da zaman to ba zatin Allah ba babu Allah a cikin abin to ka kiyaye bin sa in zaka bi shi kai hattara saboda zai kai ka ga halaka yana zama tarku ne na shedan wannan sahabi ya gaya mana dukiyar da Allah ke bamu tana zama tarko na shedan ni'ima da Allah ke bamu kamar ilimi da Allah ke bamu kyauta yana zama tarko na shedan haka nan wato girman kai da alfahari ga bayin Allah da bin son zuciya shi ma yana zama tarkon shedan saboda haka dole ne sai mun yi hatara hadisin takaita shi ga wannan sahabi An-Nu'man bin Bashir yana hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda yazo cikin silsilatu dhaifa amma bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisin mu na karshe haddathana ali ibn al-madini قال حدثنا سفيان بن أيينة عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج سننس أبو داود عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة وأن حديث رواية أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari yace ihtajjatil jannatu wan nar wato aljanna da wuta sun yi kure-kure da larabci idan aka ce al-ihtijaj ana nufin kure-kure wannan ya zo cikin fathul bari mujalla na goma sha uku shafin dari hudu da talatin da shida ibnu hajar ya ce da larabci akan ce hajjatuhu ai galabtuhu bil hujja na yi ƙure-ƙure da wane, wato na yi ƙoƙarin ƙure wane ta hujjojina. Wato an samu lokacin da wuta da aljanna suka yi ta muhawara su ya su. Akwai malamin da ake kiransa Ibn Battal, wanda yana cikin malaman da suka yi sharhin al-Imam Sahihul Bukhari, ya kawo bayanin al-Muhallab yana cewa ya juzu an yakuna hadha al-khisamu haqiqa bi an yakhluqa Allahu fihi ma hayatan wa fahman wa kalaman wallahu qadirun ala kulli shay kamar yadda annabi ya bada labari wuta da aljanna sun yi muhawara sun yi kure-kure hakika haka din ne ya faru Allah ya ba su damar magana ya ba su damar fahimta ya ba su rayuwa ba abin mamaki bane Allah mai iko ne bisa dukkan abin da ya nufi wa hasilu ikhtisasihima me dalilin wannan kure-kure da wuta da aljanna suka yi افتكار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها wannan tana ganin ita ce tafi wancan aljanna tana ganin tafi wuta wuta tana ganin tafi aljanna wannan shine abin da suke wato bayyana hujjojin kowace take bayyana hujjarta da ta nuna cewar ai tafi wancan fatazunnu naru annaha biman ulqiya fiha min ulama'id dunya abarru inda Allah min aljanna saboda ka ita wuta tana ganin tun da kangararru ne waɗanda suka saba ma Allah waɗanda wato suka bijire ma dokokin Allah tabaraka wa ta'ala su ne Allah ya tara ya zuba a cikinta sai take ganin ai ta fi yin hidima ga Allah subhanahu wa ta'ala wata zunnu jannatu annaha biman askanaha min awliya illahi ta'ala ita kuma aljanna tana ganin tunda waliyan Allah ne aka saukar da su a cikinta, waliyan Allah, masoyan Allah, waɗanda suka bauta ma Allah, yani abarru inda Allah fa fakanat hiya aula saboda haka tana gani ita ce mafi cancanta ta zamanto ta fi wuta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato su ya su suke hira kuma kowane yana bayyana hujjarsa wuta tana ganin ai ita aikin ta yafi na aljanna aljanna tana ganin aikin ta yafi na wuta ita wuta tana ganin aikan gararru masu laifi su aka kawo mata dan ta hore su sai ita kuma aljanna tana ganin masoya Allah aka kawo domin ta ni'imta su sai Allah madaukake ya ba su amsa gaba ɗayan su fa ujiba ta bi annahu la fadla li ahadihima ala al-ukhra sai Allah ya ba su amsa kowanne da cewar babu wacce tafi wani aljanna ba tafi wuta ba wuta ba tafi aljanna ba Allah ya ba su amsa min tariki man yaskunuhuma saboda me saboda kowace hidima take ma Allah aljanna tana hidima ga Allah wuta tana hidima ga Allah mu ci gaba wa qala sufyanu aidan sufyan bin uyayna ya kawo wata riwaya har yanzu maimakon ihtajjatil jannatu sai ya kawo kalmar ihtasamatil jannatu wan nar aljanna da wuta sun yi husuma husuma shine gardama jayayya duk ma'ana suna zuwa kamar guda ce sun yi kure-kure da sun yi gardama duk ma'ana ɗaya ce qalatin naru wuta ta ce yalijunil jabbaruna kangararru suke shiga na wa yalijunil mutakabbiruna kuma masu girman kai suke shiga na wa qalat aljannatu ita kuma aljanna sai ta ce yalijunil bu'afa'u masu rauni suke shiga na wa yalijunil fuqara'u talakawa suke shiga na kaga kowanne yana faɗin irin ni'imar da Allah ya masa saboda tana wannan na ganin ya fi wancan wannan na ganin wancan tana ganin ta wannan qala Allah qala Allah tabaaraka wa ta'ala lil jannati saboda sai Allah ya ce ma aljanna anti rahmati ke rahamata ce arhamu biki man asha'u ina rahama da ke ga wanda na ga dama sun makala nar sa'annan ya ce ma wuta anti azabi ke kuma azaba ta ce ko azubu biki man asha'u ina azaba da ke ga wanda na ga dama ولكل واحدة منكما ملؤها kuma kowane daga cikinku za ta samu cikonta wato kowanne sai an cika ta saboda haka ba ma yanda za a yi aljanna ta yi alfahari ga wuta saboda ta fi yawan cika Allah ya alkawari kowanne sai ya cika zai cika wuta zai cika aljanna Allah ka sada mu za a cika aljanna hadisin yana sahih bukhari yana kitabu tafsir alquran a suratu qaf inda Allah yake cewa hal min mazid saboda fassara wannan kalma wannan ayar al-Imam Bukhari kawo hadisin nan al-Imam Muslim shi ma ya rawaito hadisi na Kitabul Janna wa sifati na'imiha wa ahliha hadisi ne muttafaqun alai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakure Allah ya tabbatar da mu da halaye kyawawa irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allah ka raba mu da munanan halaye waɗanda suke raba mu da rahamarka a duniya da kiyama اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك